wani matsayi da daraja wannan sahabi sayyidina umar ibn khattab allah masu rama yanzu za mu tashi hadisin muhammad bin abdullahi al-rakashi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبد الله القاشي قال حدثنا مؤتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول قال حدثنا أبو الجزم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جاش دعا القوم فدئموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو وإذا هو كأنه يتهيأ للقوم فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل وألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي
يجي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الرقاشي الرقاشي بفتح القاف آية الراء دكما قاف المشددة wannan malami ne na imam bukhari Allah ya masa rahama qala hadathana mu'tamir ibn sulaiman yace samitu abi babana yana cewa shine sulaiman ibn tarkhan qala hadathana abu mijlas daga anas dan malik yace lamma tazawwaja rasulullah sallallahu alaihi wasallama zainab ibnat jahsh yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri matarsa Zainab binti Jahsh a shekara ta uku ko shekara ta biyar bayan hijira akwai sabanin malamai da alqaum sai kira mutane dan ai walima wannan shine dalilin sunnantuwar idan mutum ya yi aure to ya yi walima ya gayyaci mutane a ci abinci a yi wa Allah godiya dama ita walima ana yin ta ne don nuna wa Allah godiya akan arziki da Allah ya mutum na kome ne ba sai aure kada yake wa walima ba yanzu ko amfanin gonanka ne ya kyau ka ka samu za ka yi shirya walima me walima ka dafa abinci ka kira wanda za ka iya kira wanda za ka iya ɗaukar nauyi ka dafa musu ci shi kenan kowa ya tafi kawai ka sa musu farin ciki ka ciyar da su abinci a matarka ce ta haihu an sauka lafiya ba laifi za ka yi walima a promotion ka samu a wajen aiki za ka iya yin walima a kaza a ka duk abin da mutum ya samu na ci gaba zai iya nuna wa Allah godiya akan wannan ci gaban ya yi walima ya dafa abinci ya ba wa mutane ko abin sha ya ba wa mutane imam shaukani a cikin nail autar ya yi bayani dangane da walima da hukunce-hukuncenta ya tabbatar da cewa walima abu ne nuna farin ciki ga Allah tabaraka ta'ala akan damar da ya baka zaka ta halatta akan komai ba sai aure ba to shi nan aure yayi matarsa Zainab binti Jahsh kun ga shi annabi ne dan ya sunnanta mana ya koya mana a sai kira mutane fa da alqawm fa ta'imu thumma jalasu yatahaddathun suka ci abinci sannan suka zauna suna ta hira bayan sun ci abincin walimar kenan sai kuma suka zauna suna ta suna ta hira suna tattaunawa an ci an ƙoshi alhamdulillah sai suka tsawaita zama zaman sai ya zama ya tsawaita wa idha huwa ka'annahu yatahayya lil qawm sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tashi ya je ya dawo ya tashi ya je ya dawo kamar ya tahayya lil qawmi kamar saboda kamar saboda mutanen ne yake yake dan nuna musu alama a mana da kun gane cewa tunda zaman naku ya dan tsawaita ai sai ku tafi yana nufin su tace su tafi shine ya tahayya lil qawm falam yaqumu abun mamaki ba su gane ba ba su tashi ba shi ko manzo Allah yana jin kunya ya ce musu ku tashi ku tafi tunda kun gama cin abinci iya jin kunya tunda mutum ne mai jin nauyi mutum ne mai jin kunya sallallahu alaihi wa sallam to wani abin da yake nuna mana cewa shi dan adam yana da ɗabi'a wani lokacin dole dole sai an dan nuna masa dole sai an nuna masa in ka zo gidan mutum ya gayyace ka ko ka zo bai gayyace ka ba da kayi abin da za ka yi ka tafi sai dai in shi ya tsaye da kai ya nuna yana son zamanka shi ma ba za ka duba hakkin shi kaɗai ba sai ka duba ai yana da iyali ko da ya nuna maka bismillah ba wani damuwa to sai ka tuna yana da mata yana da yaya musamman idan dare ne to sai mutane su zama suna da lissafi sannan wannan yana nuna ashe wani zai iya zuwa wajenka kuma ya takura maka bakin mutane ba ne dan adam yana da uzurori a gidan shi da haka sai a ba shi dama ya yi abin da ya kamata kai ba gidansa ba ko ɗakin shi ba mutane ku zama masu tunani masu sanin ya kamata shine shari'a din wannan abin shine addinin ba mutum ya ta yin abu ba lissafi ba ka ga mutum ya zo ya abu kamar ba ya tunani aibu ne wannan sai a raina tunaninka a ce a ka dubawa ne ina ta abu kamar kamar bisan ya kamata ba to shi annabi da ya kasa ce musu su tafi falan mara a zalika da ya ga haka din ba su tashi ba ama sai shi ya tashi sai ya miƙe ya tashi ya miƙe haka yana nuna musu to ku tashi mana ana kuna magana da mutum haka an zauna an zauna sai ka tashi ka sai ka miƙe kana nufin a ai shi kenan an gama ai ban sani ko yan uwa sun gane ai ana yin haka kuna cikin magana wannan duk uslubi ne na na cewa lokaci yayi kuma ko a ba mutane uzuri sai a tashi ko wani zaga mai surutu ne sai ta kawo magana ita kawo magana to sai wani sai tashi ya miƙe a ai shikenan jama'a sai mu tafi kawai to shi sai annabi sai ya miƙe su uzurin da a musu annabi ba kamar sauran mutane bane ba a sarrabuwa da shi shauƙi suna shauƙin su kasance tare da shi ba sa so su ga ba sa tare da shi saboda zama da shi alheri albarka ne to uzurin da za a yi musu kenan falan ma kama kama man kama to da ya tashi sai wasu suka tashi a ciki wa ka'ada talakatu na bare mutum uku kuma ba su tashi ba gaskiya suna nan a nan gidan na na zainab kenan tunda gidan a iyalin shi ne karka manta fa aure yayi sabon aure ya kira su walima suka ci abinci bayan sun ci sun koshi to shine ake zaman tattaunawa to shine yake bukatar dare zai kwanta ya huta tunda waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha to yayi wannan dabarar su tafi din ina da ya gagara ne bai yi magana ba sai musu magana ta aiki ya miƙe wasu suka tashi suka miƙe suka bi shi wasu kuma suka zauna suka ƙi su tashi suna jiran ya raka waɗancan ya dawo a daɗa jonawa kenan wallahi kai Allahu akbar fa ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadkhula da ya ga kai su ya raka waɗannan sai ya sake dawa nan ya shiga gurin matarsa ɗakin matarsa Zainab shine li yadkhula fa'izan ƙaunar julusu sai tarar da su ne ga su mutu mutu a zaune su mutane guda hukun nan malam ba su tashi ba to sun ma innahun ƙamu sannan dai sai suka ɗan tashi daga baya ne wannan summan tana nufin sai daga baya a wata riwaya aka ce sai ya ta shiga ya fita yana so ya shiga ɗakin matarsa ya ɗan saki labule a'a yana jin nauyi kasu ce ya tafi ya bar su irin mutum ya zo wajen ka ka shiga ka kyale shi ba daɗi ya je ya dawo daga baya dai sai mutanen da sai suka tashi sai suka fita mai riwaya ya ce fantalattu faji'itu a sai na tashi anas kenan sai na zo fa akbartu nabi sallallahu alaihi wasallama qad intalaqu sai nace annabi ai sun karasa sun tafi ya rasulullah fajaa hatta dakhala an sai ce sai manzo Allah sai ya zo saboda kunyar sa wallahi malam bai iya shiga wajen matar ta sau sai dai dai ya ta dan dabaru haka to da anas sai ce masa ai sun tafi sai ya zo fa zahabtu adkhul fa alqa alhijab yace sai ni ana sai ce sai na miƙe zan shiga wurin sai na ga ya saki labule shi annabi baini wa bainahu tsakani na da shi yana nufin kai ma ana tsinka tafi kenan eh kai ma ana tsinka tafi to da Allah ya ga wannan abin da aka yi wa annabi a gidansa ya kira ya ciyar da mutane abinci a zumunci ya ga gaskiya an takura masa sai Allah ya saukar da ayan nan ta hijabi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayri nazirina ilahu kar ku sake shiga gidan annabi sai ya muku izini kaji dalilin saukar da hijabi na hana mutane su shiga su shiga gidan wani da sai dai ka ga abokinka sai dai ka gan shi a ɗakinka kaga ai wannan kaga ai wannan aya ta taimaka mana to wannan aya ita ce dalilin da ke ganin da kafiri da musulmi gaba ɗaya kowa gidansa akwai privacy ko gidan arne ne yanzu ai za ga ai ba za ka shiga kai tsaye haka ba ko to sai ku kula ba a zuwa gurin mutum a shiga kan iyalinsa ba da izinin shi ba shi ne ya ce illa an yi uzana lakum sai an muku izini ko ɗakin babanka ne kuwa shi ma babanka ya dan adam ya yi yana da privacy to sai ka nemi izini sai an ce shigo da ka yi abin da za ka yi fita ka tafi kuma babu zaman hira mutum ya zauna ya ta ɗumi ya ta maganganu da ba a da bukata ba a yi wannan Allah gane da kun gane yanzu wannan kisar ko kun gane dalilin saukar ayar hijabin ko to wannan kaga dalili na biyu kenan wancan an gaya mana a umarni wannan kuma ga wani kes ɗin da ya faru to mu je malam قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن زيد عن ايوب عن ابي كلابه قال انس قال انس بن مالك انا اعلم الناس بهذه الايه آية الحجاب إيه؟ لما أهديت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معه في البيت تناى طعاما ودعا قوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه
irin wannan hadisin ne irin na farkon ne samari din sai kawai takaice shi Anas ne yace na fi ni na fi kowa sanin dalilin sauka wannan aya saboda shi kan ai da shi aka yi komai aiki ko ba ka bari shi sa ba wai dan alfahari ya faɗa ba yace wannan ayatul hijab din ai lokacin da aka kawo Zainab binti Jahash wato a matsayin amarya shine Uhdiyat eh zaffat kenan aka yi zufaf dinta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama tana tare da shi yayi abinci ya kira mutane don a raya walima sunnar walima bayan sun ci kuma suka zauna suna ta faƙadu ya ta haddasu na faja'al nabi sallama ya khruj summa yarja sai annabi ya shiga wurin zainab ya dawo ya shiga ya dawo ashe yana nufin a dan bashi wuri ne wurin iyalinsa ya ce wa hun qu'udun ya tahaddathun suna zaune mutane ba su fita ba suna hira shine Allah ya saukar da wannan aya da malam ya karanta mana har zuwa ƙarshe faduriba hijabu wa kama alqawm haka sauke hijabi mutane kuma kowa ya kama hanya ya tafi daga nan ya zama doka annabi dan gatan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam in an masa ba daidai ba sai Allah ya saukar da aya ya ce a daina yi kaga kuma ta zama doka akan ni da kai gaba ɗaya da kowa da kowa na'am malam قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه واله وسلم بزينب بنت جاش بخبز ولحم فارسلت على طعام فارسلت على طعام داعيا فجيء القوم فيجيء القوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء القوم فيأكلون ويخرجون يجيء قوم
يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقلت يا يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه قال ارفعوا دعامكم وبقي ثلاثة رهب وبقي ثلاثة رهب يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق إلى قدوة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله ورحمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقرى فتقرى هجر هجر هجر نسائه كل كلهن يقول كلهن كلهن إيه كلهن كلهن.
يقول لهن كما يقول لعائشة ويقول له كما قالت عائشة ثم رجع ويقولن ويقولن له أي ما ويقولن تقول له كما قالت عائشة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من الرهب في البيت يتحدثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياة فخرج منطلقا نحو قدرة عائشة ف- فما أدري أخبرته أو أخ- أخ- أخبرته أو أخبر أو أخبره أن القوم خرجوا فرجع حتى فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفية نعم في أسقف في أسقفة بيت في أسقفة البيت أسقفت البيت أسقفة البيت داخلة وأخرى خارجة ألقى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب wannan hadisin na abu ma'amar shi ne abdullahi bin amr al-muqad malami imam bukhari ne ya ce haddasa abdulwahab abdulwaris abdulwaris ibn sa'id at-tannuri mutumin basra ne daga abdulaziz ibn suhaib al-bunani shi kuma- shi ma mutumin basra iraq daga anas kala hadisin shi ma irin wanda ya gabata ne amma ya kashi da wani uslubi daban da wasu ƙarin bayani wanda babu a baya in kaga imam bukhari ya maimaita hadisi duk hadisin da ya maimaita to akwai fa'ida da a nan akwai wanda babu a waccan hadisin da ya gabata bana ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi zainab ibnat jahsh abinda yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da nana zainab binti jahash wannan zainab da muka bayani a kanta matar zaidu kenan falamma qada zaidu minha wataran zawajnaka da ya tare da ita malam ko amma mamaki malam Allah ya mana afwa bi khubzin wa lahmin abincin gurasar a nan yanzu ab- abinda aka yi walimar nama ne da gurasa kaga an gaya mana me aka yi a walimar me aka ci amma a wancan ruwayoyin ba a gaya mana me aka ci ba to yanzu nan an gaya mana da za a yi walimar nama aka samu da da gurasa gurasa dai da kuka sani wanda ta kuma akwai inji yana nika fulawar ta yi laushi suna su kawai daddaka ta ake alkamar da ake gasa ta kawai iya abin da aka yi kenan da gurasa da nama ita walima abin da Allah ya hore maka shi za ka yi ba sai an yi ƙarya ko an yi alfahari ba kuma duk wanda ya zo walima wajen wani to ya sani ya ba shi iya abin da yake da shi na ƙarfinsa ne don a nuna muku ko talaka zai iya yi a wata riwayar da dabino ma aka yi walimar a wata riwayar da cikui nonon raƙumi ɗin nan da 'yan nijar suke sayarwa da shi ya kai so da abin da ya sauwaƙa sai a yi ba sai ka gani ta mutane da yawa ba ko mutum biyu uku hudu ne suka cika ce sai an jima walima ce shi kenan ka samu ladan sunna ba sai ka kama event center na miliyan kaza ba ba sai ka yi kaza ba ko a kofar gidan kaza ko a falon gidan kaza iya yi mutane ku rinka rayuwa yadda Allah ya ajiye ku fa kada mutum ya ce zai rayuwa irin yadda wani ya yi sai na yi a nan ake shan wahala yanzu wannan mutumin ya fi ƙarfi na ba sa'ana ba ne na sani da ka ba ruwa na da rayuwarsa gaskiya ne yawwa ai wannan gaya musu sani ba ruwa na da abin da yake ci a gidansa ko rigar da yake tsawa ko motar da yake ba ruwa na kawai ni ma zan yi iya wanda Allah ya kore mu shikenan ko ba ka ba to duk wanda ya ɗauki rayuwa cewa ai wane yayi ni sai na yi to shi ne ake wahala kuma abinda mutane ba sa ganewa ke yanzu wannan annabi ne ya yi iya ga dama zai roƙi Allah Allah ya ta saukar da nama soyayye kuma duk wani attajiri da ya masa magana ce a zo a tara za a yi walima ka san me za a ci amma ka duba malam gurasa da nama so ƙarya ƙarya a rayuwa ƙarya ita take mu. shi sa mutum ya zo karyewa sai mummunan karya amma duk wanda yake lallaba a rayuwa idan yi wannan dan wannan dan wannan za ga ya dade yana cin moriyar rayuwarsa sannu sannu haka ake kai haka ka gina iyalanka akan haka kar kai gaggawa komai yana da lokacin sa wallahi wannan wani abu ne mai muhimmancin gaske in mutum yana karanta nasi ya rika faɗaɗa tunani a kai so ya kamata yan uwa mu rayu akan yadda Allah ya ajiye mu kuma mu dora iyalin musamman mata ita mace da kake gani idan ka kyale su sufa su yan alfahari ne galibin su yan alfahari ne galibin su su yan ai kaca kaca ai kaza kaza ne amma namiji kai kuma ya kamata ka zama mai daidaitaccen tunani musamman irin wannan lokacin abinda kake da dama kai na dubu hamsin kana da damar shiga dubu hamsin to kai na talatin ka ajiye ashirin ɗin wallahi za ta yi maka amfani tunda ai na talatin ɗin ma zai biya buƙatar na hamsin ɗin amma ba kowa ke gane ba to wani ba ma na hamsin ɗin zai yi ba iya ƙarfinsa hamsin ɗin zai yi sai ya rikito na dubu ɗari biyar da rikici da bala'i sai an yi wai don ya burge waɗannan mutane waɗannan wai su don ya burge su a ina duk abin da za ka yi wani ya fi ka ai wani ya aure ya je wani gaggawa ya je ya gigice ina gaya muku saboda samari matasa ana zuwa ya siyo kiret-kiret ɗin kwai da nama aka zuzzuba a firiji ɗauko janareto ana tada janareto firiji kullum wuta kullum nawa ka tada inji kullum inji inji wuta naman kaza a kwakwance waye waye da komai ai yayi aure bai san ba a Najeriya yake ba wallahi dan dauki lokaci duka duka mai fadan yace bai wuce ko wata ɗaya ba suka cinye abin da suka cinye dama yar gudunmuwar da ya samu ne mai kun ya tattala gudunmuwar ya dan dora ta akan jarin sa na rayuwa ya lallaba bai yi ba ya je ya debo don ya burge yarinya da yan uwan yarinya da yan kawayen amarya sun zo sai a balla kashin kaza a yi abubuwa da safe kamakin kwai da shayi da madara baya shan shayi ba madara mai kauri kitibin haka yake sha bayan ya gama cinye abin gudunmuwar to sai kuma baccin safe yana ta bacci da safe sai ta zo ta ce ba abin karyawa ba sai ki dan jira dai babu ba babu ya duk ya gama duk wanda za su bashi gudunmuwa ya sun gama ai da ma haka yake da an dan taimaka ma sai a kyale ka kuma ka je kama gaban ka in ka yi wayo ka kula shi kenan da ƙarshe malam faɗa suka zo suna yi da matan nan ita ba za ta iya zaman wahala ba ita gaskiya matsin rayuwa an zo ana abin nan yanzu ba kaza da fa kaza ake yanzu ba kaza yanzu gas ma ya zo ya kare babu kaza yanzu dan naman nan ma ba a ci dan kaza ma yanzu shayi sada ba madara shayi kaza kaza ya buga ya buga bayan da zai to wannan ne ta sa malamin mutum yana aiki a gwamnati sai ga ya zama barawo duk inda zai samu kuɗin haram sai ya nema idan yaro ne a kasuwa sai ya ɗauki kuɗin mai gidan shi idan aiki yake a wani guri sai ga duk inda zai nemi kuɗi saboda ya farantawa wannan matar da ya ajiye sai ya yi da ku daina yin haka matasa ka rayu normal ke kin ganni yadda kin ganni haka nake radda muka samu alhamdulillah radda mu samu ba kamar yadda babanki yake haƙuri da mamanki ke ma ke haƙuri da ni rayuwa kowa haƙuri yake bai ga Najeriya ma gaba ɗaya wata radda wuta ko ba wuta ba to mu ma haka ka gina ta akan haka akwai bismillah babu mu haɗu mai haƙuri shikenan amma ka ta nuna ƙarya sai ku wahala in mace ce kuma tsallakiya za ta yi ta tafi tana ganin za ta samu wani ba kai ba hadisin annabi akwai darasi sosai a cikin wallahi Allah ba mu ikon gyarawa yace to aka kawo wannan nama da wannan ainihin wato gurasa aka ci yace anas yace sai fa ursiltu ila ta'am ko ana ta'am ko aka aika ni wato annabi ne ya aika shi ai arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam akan abincin in kira mutane shine da'iyan mana aka aika ni in kira mutane su zo su ci abincin da annabi ya tanadar faji'a fayaji'u qaumun fayakuluna sai waɗannan mutane sai su zo batch batch kadan kadan kadan sai su zo su ci sai su fita sun mai ji wa ƙaunin faya a kuluna wa ya kurjo sai wasu ma sai su zo sai su ci sai kuma su daɗa fita ya ce na daɗa kiran mutane mana dabara aka yi maimakon a shigar da mutum talatin sai a kira mutum uku hudu biyar su ci sai a ce to sai an jima sai a kira waɗannan a ci sai an jima shi ma wannan nau'i ne na gayyatar mutane za ka iya ba da lokacin daban-daban saboda cimfosu kar a hada mutane da yawa a jikunya ya ce na tafi in je in kira mutane hatta ma a jidu ahadan ajo sai na ga duk sun kare ba wanda zan kira shi ya zo ci abincin Allah akwai shi fa abincin albarka ne ya samu a ba yawan bane ayi ayi ba yawa bane hikima ce ta annabi in aka zo aka ɗiba musu suka ci sai su tafi kafin su dawo abinda suka ci din Allah sai da dawo da shi ya ce ka ta kira ka ta kira ka ta kira malam sai da duk ya gama kiransu ya ce kowa ya ce goshi ya ce ban ga kowa ba su fi ultu ya nabi Allah ma a jiru ahadan adu'uhu sai ce ya manzan Allah ni fa ban samu kowa ba da zan kira a wata riwayar ma a jiru ahadan adu'uhu ni ban samu wanda zan kira ba hatta yawa shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce irfa'u ta'amu ya ce to ku ɗauki abincin ku ku ɗauki abincin ku haka annabi ce ku ɗauki abincin mana an ci an ci ya ce anas ku ɗauke sauran to wa baqiya salasatu rahdin yatahaddathuna fil bait a ashe bayan an kira an tafi bayan an kira an tafi an tafi ashe akwai wasu mutane guda uku su kan ba su sami ba sun ci sun koshin amma suna dan hiransu a gidan annabi annabi ya ce to a ɗauki abinci a ashe akwai mutane guda uku suna ta ɗan wato tattauna bakarar da bisa lalata da sai annabi sai ya fito don su ma su fita fantalaka ila hujrati aisha da ya fito dan ya nuna musu to ku fita ya gama cin abinci a lokacin sai ya wuce ɗakin na aisha yana zuwa sai ce assalamu alaikum ahlul bait wa rahmatullah kaji sallamar da annabi yake wa iyalin shi eh wallahi kuma kaga kaji kaji wani fiqin ku da kansa yace ahlul bait la ilaha illallah yanzu ka duba yan shi'a saboda ba su da rabo aisha fa ba ahlul bait ba duk abin da aka ce na a girma ahlul bait albarka da alherin ahlul bait su a wajen yan shi'a kuma ya ce da rahamar Allah su a wajensu ba ta ciki saboda mai laifin ta yar gidan abubakar ce ba sa san abubakar to ka duba nan a hadisin da kansa annabi kamar ya san za a yi jayayya sai ce assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata gare ku ya iyali na ya iyalin gidan nan da rahmar Allah da jin ƙayinsa a wata riwayar ya ƙara hadda albarka subhanallah na'am eh kwarai ya manta ya maimaita abinda annabi ibrahim ya faɗa shi ma da ya zo da ya zo an magana akan iyalinsa ya yi musu addu'a da rahmar Allah wa rahmatullahi ya ko me ce ne? rahmatullahi alaikum ahlal bait inda wa karibin mujib a cikin surutu hud to almuhim mutum yana nemar wa iyalinsa rahama da jin kai sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana a aisha iyalan gidan annabi da mun ba shakka akan wannan banda wanda Allah ya kwace wa albarka shine zai kore su a ciki sai na aisha ta ce wa alaikas salam wa rahmatullah ita ma sai ta amsa kaga ashe mai gida in zai shiga ɗakin iyalinsa yana sallama ba mutum ya afka haka kawai saboda gidansa ba ne wai wani ya zo gidansa yana yana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum ana ta harkoki ba ansa ba ashe wata tsohuwa ta shigo gidan ta ce ah yayin zamani yau yau sallama a gidanka kai sallama alaji ma'ana wai ɗan zamani ne wai ya za a kai sallama a gidanka to kai a gidanka baka nemo wa kanka albarka akwai inda yafi kamata ma kai sallama irin gidanka me ma'anar assalamu alaikum wa rahmatullah amincin Allah ya tabbata gare ku da rahamarsa da tausayinsa wai sai mutum ya ce wai mai girman kai ne shi wai gidansa ne wai ba zai sallama ba ba gidaje kawai jahilci ne jahilci ne in mutum bai sani bai tambaya wa shifa'ul ayyi as-su'al dakin ka kai sallama hatta akwai sallama da ko ba kowa ma nai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ai akwai shaidanu kai sallama artist ka nemi izinin shiga kuma ka nemi rahama a kanka da jin kai abinci Allah tabbata gare mu da duk wasu bayan Allah salihai da suke da mugu ya fita kenan to Allah sa ana ganewa shikenan tace wa alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ita amsa sallama ana cewa wa alaikas salam ko wa alaikumus salam duk ba laifi ko wa alaikas salam ko wa alaikumus salam ko wa alaikas salam wa rahmatullah ko wa alaikumus salam wa rahmatullah a wata riwayar wa barakatuhu wannan kaga dama ne zaka ƙara in kana so ka yi mutum addu'a ka daɗa ƙara masa in masoyi ne sosai sai ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullah ka daɗa ƙara mai wa barakatuhu kuma gashi gashi nan ne kawai ka bar shi haka wa alaikas salam shi ma ba laifi kai ba kuma za ka kyautata mai wa alaikas salam wa rahmatullah ko wa alaikumus salam wa rahmatullah in kuma kana so ka dada ƙara mai wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatu saboda faɗin ƙur'ani wa idza huyitum bi tahiyya fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in an gaishe ku an muku sallama to kuma ku gaida mutum da abin da ya fi nasa na zo na ce assalamu alaikum to kai kuma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah kaga bi ahsana minha sama da abin da nayi maka auruduwa ko ka ce ko ka ce wa alaikum assalam assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam kaga auruduha ya ce maka daya kai ma ka ce mai daya kun fahimci wannan to shi kenan sai ta maida mai sallama kai ku wajen ta ahlak Allahu akbar malam wannan fa ango ne manzo Allah yana cin angwantaka ne yaje ɗakin matarsa Aisha sai ta ce ya katarar da iyalin naka tana nufin Zainab kuma a riwaya mala an tabbatar wannan zana Zainab din ita ce matar da suke kankan da Aisha ana ganin aisha ce a zainab mana akwai kishi a tsakaninsu wallahi amma abun mamaki kaga irin ya zo daga ɗakin iyalinsa amarya ita fa take tambaya yaya ka tarar da iyalin naka ina maganar bakin kishi na mata ai kishin kunnan inda ba ku tuba ba za ki wahala wani ya aure ya ce tun da aka daura auren nan ta daina kula shi duk abin da zai ba za ta mai magana ba wai ita mai kishi za ki yi ki gama ne za ki yi ki gama mata ku je makaranta mata ku yi ilimi mata ku ji yadda yadda mata annabi suka rayu yau amarya aka yi wa aisha mijinta ya zo ɗakinta a ranar da aka yi mata amaryar kishiya amma ita take tambayar mijin yaya ka tarar da iyalin naka ba irin ki dai da ke jin zaki kashe kanki ba wata ce wallahi malam ni dai ba zan iya ba ba zan iya ba nayi nayi na ce hajiya ki hakuri dai ta ce ba ba zan fa iya ba na ce to in kika kashe auren ya baki takarda kina da garantin wanda zai aure ki mai mata ɗaya ne in ban da gajeren tunani ba irin naku na mata ki ta yaƙar mijinki akan kishi kishi kishi to ƙarshe dai ya sallame ki idan ya sallame ki kina da wani alkawari ne cewa wani saurayi mai zama da mace ɗaya shine zai aure ki kuma kina da garantin in ma ya aure ki ba zai ƙara ba kakki manta yanzu da an baki takarda sunan ki me bazawara bazawara ku daman sai ta ci za ta samu wanda bai da aure ya aure ta galiban daman za ta je ne akan wata in yanzu ke ke kaɗai ce kin san halin mijinki ya san ki kina haƙuri da shi yayo miki kishiya yi ƙoƙari ki riƙe gidan ki masa ladabi da biyayya ku zauna lafiya da abokin zamanki yaya za ki da abin da Allah ya halatta za ki faɗa ne da dokar Allah? To, kin ƙiki wannan za ki je can ki tarar da wasu inda za shirya su yaƙe ki. Wallahi akwai wanda aka aure ta malam da aka yi ta gidan wallahi, wai gidan tsakar gida ma hana ta fita ta yi. Tana fitowa za ta shiga shiga shiga ciki shiga ciki ba gidan ubanki ba ne nan. Shiga ciki. Shi kuma lokacin mai gidan ya tafi kasuwa yana murna ya yi amarya ya kawo. Wallahi ɗan nan malam haka take yini. in ka ga ta fito wanke-wanke sai ‘ya'yanta su zo ‘ya'yan wani gidan to maza maza a yi a gama a shiga sai su suna yada magana nan ba gidan uban wata ba ne gidan ubanmu ne ana haka a suka haɗe mata kai da ita da uwar gidan da ‘ya'yanta yarinya duk ta ta lalace kullum tana ɗaga da abin ya ci ya ci ya ci shi ne ta zo tana faɗa ya zo yana zage-zage mai gidan yana bala'i yana masifa amma ina wulakanci kadai ya ishi yarinyar nan ba ta iya zama a gidan nan ba ɗayan biyu aka ce to ko dai ka sama mata gidanta ita kadai ko kuma haƙura da auren zai ba da dokar to ya zai da uwar gidansa ne uwar ƴaƴansa ne sun rena shi kuma sun ce ga yadda za a yi yanzu ke in kika kashe gidan aurenki kika fada irin nan gida zaki ko kuma a je a kai ki kan tsofaffin mata gogaggu sun yi shekaru sun san duk wani hanyar makirci karki kashe aurenki ku daina wannan zazzafan kishi da gaba da miji da fada da miji da kiyayya da miji a ta sharri a ta masifa a ta bala'i a ta bin gidan boka a ta kashe kuɗi saboda a cutar da abokiyar zama shi namiji in ya riga ya shirya zai yi abu in dai aure ne bincike ya tabbatar mana malam duk lokacin da namiji ya ce zai aure to wallahi sai yi idan gaushin wuta ne ke saboda bala'i wallahi wata ran sai yi ko bai yi ba sai uwarsa ta sa yayi ko kannansa sa yayi kuma duk abin da zaki sai yayi kawai ki nemi sulhu ku zauna lafiya kuma fa ba Allah ya saba ba Allah ne ya ce yayi fankihu ma qabala kum minan nisa'i masna biyu wa sulata uku wa ruba har ma hudu Allah ya ce yayi ke kuma kin ce kare da haka ku gyara da Allah Allah sa su gane ku ta ce wa alaikum salam kai fa wajadta halak yace alhamdulillah barakallahu laka ta ƙara yi masa ma addu'a ta ce Allah ya albarka a cikin wannan aure الله أكبر فتقرى حجر نسائه تقرى تتبع sai annabi ya bibici yayi ta bin ɗakin matansa tunda yayi amarya sabuwa yace bari ya je duk su gaisa ya shiga ɗakin Aisha suka gaisa ɗakin Hafsa suka gaisa ɗakin wanci shine takarra yayi ta bibiya mu yanzu wannan zamanin ne ai sai kai da gaske tukuna wani ma da ya shiga sai tara kamar mutuwa aka mata a wargaje a gigice sai kuka take ta yi me ya faru ai mai gida ya ƙara aure ya zaki kullum na duk sai da ya shiga yi su ya ƙulu la hunna kama ya ƙulu li aisha yana gaya musu irin abin da ya gaya wa aisha yana ce da su assalamu alaikum wa rahmatullahi ahlul bait wai ƙulna su ma suna gaya masa kama ƙalin aisha kamar yadda aisha ta gaya masa su ma sisse ya yi iyalin naka Allah ya sa albarka ya yi iyalin naka kaga gidan tarbiyya wala su din ma fa akwai kishin amma ya za su yi to haka ake son mace da kin ji sai ki danne ki ce Allah ne ya ce ai dole mu yi hakuri da dokar Allah kuma wato wani abin da zai baku mamaki mana kan mata duk kishin da mace take yi fa a iyakanta kawai take yi yanzu da za yatta budurwa za ta je ta auri wani miji mai kishiyoyi mai maiko to kai tsaye za ta ce je ki gidanki ne ki miƙe ƙafar ki ki kaza ba kai ki aka fara ba kaga ita ce kaga ta kai ta ita ta ce ta je ma saboda me akwai yalwa akwai kaza amma ita ba za ta yadda a kawo mata ba amma za ta kai yadda ga wani san zuciya yi mana kansu suke wa kuma karka manta in ita ce ta uku ko ta biyu to kuma za ta je ai to wacce fa ita ba ta ji zafi tana ji sai ku yi ta haƙuri mu dai abinda muke gaya muku ku yi na addini dole mace ta yi kishin mijinta ta kaunaci mijinta amma banda rashin hankali amma kishi mace wallahi mala akwai kesin da aka kama wallahi ina muku rantsuwa wallahi gyaran gida kawai ta ga yana gyara wani ɗaki yake gyara aure za ka yi ya ce to hana ni zaki to sai ka yi yana kwance irin baccin safan nan wallahi sai dai ya ji wuta ta kama shi ashe ta sai fetur ɗin ta galan ɗaya ta bunka masa ba ya wayo Allah wuta wuta ta ce ba gobara ba ce ni na zuba maka na ga yadda za ka yi aure wuta ba saboda bala'in jahil shi sa duk wanda ya kuskure ya aure mace jahila mara addini mara tsoron Allah ba wanda nasi yake ita tausasa ta ba wala za ka sha wahala akwai wanda ita kuma kishiyar ta yi ƙoƙarin kashewa duk akwai wannan incidences akwai wanda kishin ya yi zafi ya yi zafi ta gagara bayan da za ta yi sai ta je ta samu yar kishiyar da ta aka haifa ta sa mata shinkafar bera maganin bera yarinya ta ci ta mutu akwai wanda malam gaban mijinta je ta yanke yana bacci reza sabuwa ta samu i wai zai kishiya yana kwance kudu sai ji ana masa kaciya dan banza wallahi tallahi wayyo ihu kayya kayya ina reza samuwa ta ce kowa ma ya haƙura da ita da aure duka malam ai malam ana baka labarin kishin mata in an faɗo na ba wala hankali ka bai zai ɗauka ba wata fa wallahi azimu malam sai ta shekara ba ta yi mijinta magana ba shekara mai haƙuri shi ya haƙuri ya ta haƙuri in zai fita ya ajiye mata jamane ka gane in ya dawo sai dai ya magana da yaransa sai dai ta sa 'ya'yansu kai mai abinci ita kishi take har yanzu ba ta huce ba shekara Allah ya sauke mu je wala sun maraja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya dawo yanzu kun ga ya tafi zagaye ko ba ya je zagaye ya ba ɗakin Zainab ba amarya ya je can ya je can ya je can ya je can to ashe gashi ya dawo ina ya dawo ɗakin amaryar Zainab din malam fa idza thalathatu rahatin fil bait sai ga waɗannan mutane guda uku ne suna fajira suna ta hirar su malam hankalin su a kwance shi kuma annabi ashe yayi haka ne wai ya dan tafi kafin ya dawo sun tafi a kwarai kuwa wallahi kwarai dauna ce wallahi dauna ce ba wai ai in sun san baya so ai ba za su yi ba ai ba sani ba ne sani ba duk lokacin da mutum yake kusa da babban mutum sai ga baya son ya rabu da shi amma ina ya tahaddathuna kan nabi sallallahu alaihi wasallam shadidul haya riwaya da kace annabi mai tsananin kunya ne wallahi bi malaka duba fa ya kasa yi musu magana shi ne fa mai yin doka fa ya bude baki ya ce ku tafi ku bani wuri wallahi ba zai iya ba mala akwai abin da idan ya zo in Allah ya sa kai mai kunya ne wallahi sai ka ce wallahi ba za ka iya ba amma fa cutuwa ba kake yi wallahi akwai bala sai ga ba za ka iya yi ba abu duk yadda ka kai wallahi sai dai ka ga ba za ka iya ba kawai akwai wanda nauyinsa wala ba ka iya buɗe baki ka gama ba zance ba za ka zo kana yi da wani fa kana jin kunyarsa wallahi sai dai ka gama kewaye kewayen ka ba za ka iya faɗa ba kunya ɗabi'a ce ya kasa yi musu magana فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة sai ya sake tafiya ya koma ɗakin da na aisha shi ya so shiga ɗakin amaryansa tuna ya bayan gama gaisawa ba da su fama adri akhbaratu au akhbar ukhbir anna al-qawma kharaju mai riwaya yace ni dai ban sani ba labari ta bashi iyalin cewa mutanen sun fita ko labari aka bashi wannan shakka ne na Anas ashe mutanen lokacin da annabi ya zo ya sake tafiya ya gaba su tafiwa ya gansu sai ya sake tafiya ɗakin Aisha ashe sun gane sai wani a cikin shi kai wannan mu tafi ba annabi yana so zai shiga ya huta ya kamata mu tashi to shi ne kawai sai suka fita wallahi malam sai da suka fita da ya ga sun fita faraja sai ya sake dawa hatta idza wada'a rijlahu fi uskufati albab yana suna tafiya sai zo ya dauki kafarsa mai girma yasa a bakin a itacen kofar a dakin matarsa uskufa ana nufin atabatul bab mana ina itacen da ake yin frame na kofa da shi dokin kofa haka dokin kofa idan za a shiga kofa ba ba sai an taka wannan abin ba to shine uskufatil bab ko atamatul bab dakhila wa ukhra kharija daya kafarsa ta shiga daya kafar kuma me tana waje mana ya jefa kafarsa ta dama daya tana waje arka sitra baini wa bainahu ashe Anas ya rako shi yana tafa da shi ya jefa ɗaya kafarsa a cikin ɗakin zainab ɗaya tana waje anas ya rako shi don ya nuna wa anas yana so zai shiga ne ya ɗan kwanta ya huta shi ma anas ɗin bai iya annabi bai iya gaya mai ya ce a'a ɗan jira ba sai anas ya ce sai na gaya sake labule akwai malam abubuwan da ake yi na rayuwa sai a nuna maka wani abu mai tunani sai ya gane mara tunani ne ba zai gane ba su ku gane a mu'amala wani za ga kana wani abu da shi sai ya yi kaza da kai wani abu sai ka to ai yana nuna ba cewa iya fa jin nauyinka ne fa yana ta maka alamu kar ka yi kaza kar ka yi kaza amma kai kuma baka fahimta ba alhurru yakfihi al-ishara yawwa shi bawa ai shi da da nuni in an nuna masa abu to ya ishe shi wal abd wal abd yudrabu bil asa bawa ko sai ya ci uban duka yake ganewa yanzu kaga yana sauke wannan labulan yace wa unzilat ayatul hijab sai Allah ya saukar da ayar nan da malai ya karanta mana cewa ku daina shiga gidan annabi sai an yi muku izini so kaga wannan mun dauki darussa masu tari yawa a cikin waɗannan hadisai da zai nuna mana cewa lalle rayuwa gane yaya ake mu'amala da mutane ma ilimi ne shi yasa za ga malam duk wanda yake zama a makaranta duk wanda yake sauraron ilimi za ga nutsuwarsa daban ne bi zai ta shirme ba amma wallahi malam duk shekarun mutum duk girman mutum duk wadatar mutum duk matsayin mutum in dai baya jin ilimi in dai baya sauraron karatu to wallahi wata sai ya maka shirme yanzu wata mata fa tana faɗa cewa abokin mijinta ne zo suna zaune da mijinta a falo ba hijabi a jikinta Allah ya san kawai yadda namiji yake zaune da matarsa walla abokin yana zuwa ce kai dan iska kana nan ko baka nan ba sai ya daga mai labule yana shigowa sai ya tarar da iyalin a tsiraice yana zaune shi da matarsa a abinci suke ci hira suke ji wallahi matar nan malam ta yi wani irin sufa ta tsallake kudera ɓaf kamar kwaɗo sai ta daga fuf sai ta dawo bayan kudera sai ta ɓuya kuma fa ya ganta kawai i zamansa bai kuwa ce a subhanallah bari koma ku kimtsa wallahi haka ya ci gaba da zama malam matar ce take gaya mu ta ce malam haka suka gama yadda ya kwashe wajen minti arba'in da biyar ina zaune ni in tashi in shiga ɗaki in sa hijabi ba zan iya ba zai gani eh ya masa miji ya masa hasuri ko to shi ma miji kunya ya kasa gaya musu cewa da Allah dan matsa iyali na za ta dan kauce bai iya ba ta ce haka haka suka zama suka ta hirar su mijin yana kin hirar bai damu ransa a bace amma shi ne yake diga ne bai gane ba kasa akwai lokacin da aka zo kana mutum magana sai ga hankalinsa baya kanka ko ya dan nuna fushi haka sai ka rabu da shi ka kyale shi wani lokacin ayi haka aka gama zama wani kuma zuwa ya shigo falon mai gidan matar ta shiga ban ɗakin falon ta yi wanka ba komai a jikinta sai tawo kuma mijin ya ɗanyi magana ya nuna cewa matarsa tana ciki tana ta goga ƙofa kekekes kekekes kuyes kuyes tana so za ta wuce mutum ka ba da wuri bai ba da wuri ba ta ce haka ta share wajen kusan awa guda a banɗaki tana tsaye tana jiran abokin mijinta ya fita kafin ta zo ta wuce mu musulmi ne malam ba yahudawa bane mu ba ba arna bane mu ko arne ko bai kamata ya haka ba amma wallahi malam akwai mutanen da ba su da ganewa kwata kwata a toshe suke wallahi ko ka zo ka tarar da mutum a gidansa da iyalinsa da 'ya'yansa 'yan mata ka afka masa ka shigo ba daidai bane kuskure ne so da Allah ‘yan uwana karatu amfaninsa a ji a yi aiki da shi kar mutum ya zama kamar dabba subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sati mai zuwa sai mu tashi hadisi da sa'id bin mansur insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin